أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدم المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع الصالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدم الأقدام فريد داري على الإدلاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله التسديد جاء رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan bakwai dubu biyu da sha takwas miladiya za mu ci gaba da karanta littafin nan mai albarka alhadari Allah ya saka masa alkhairi Allah ya amfanar da mu da shi baki daya Allah ya jiyar ya amfanar bizahil mustafa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله القدر الممتاز العظيم مكروهات الصلاة وقال الشيخ رحمه الله تعالى يكره الالتفات في الصلاة وتغليظ العينين والبسملة والتعوض في الفريضة ويجوزان في النافلة والوقوف على رجل واحدة إلا أن يقول القيام واقتران رجليه وجعل درهم أو غيره في فمه وكذلك كل ما يشوش في جيبه أو قمه أو على ظهره والتفكير في أمور الدنيا وكل ما ينشغله ما ينشغله عن الخشوع في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم مكروهات الصلاة mun karanta farilla mun karanta sunna mun karanta mustahabatu yanzu za mu karanta abinda kuma ba a so a yi a cikin sallah shi makaruhi abinda ake cewa makaruhi idan mutum ya yi shi an ƙi amma bai bata sallah ba an ƙi ne bai bata sallah ba mustahabi kuma yin aka yi shi za a samu ladan san ba yi babu zunubi amma wannan in aka yi shi babu babu haramci a ciki sallah ko bata ɓaci ba wa yukurul iltifat fi salati an karanta waiwaye cikin sallah wata gmizul ainaini an karanta rintsa ido cikin sallah wal basmalati amma amalikanci kenan an karanta yin bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah a masaban malikanci kenan ko da za ka yi sai da kai a ɓoye wata awuzu fi faridatin ba a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar farilla waya juzani sun halatta tun nafila cikin sallar nafila waluqufu da tsayuwa a larin jirin wahidin mutum ya tsaya akan kafa daya ba ba gurgu ba haka kawai tsaya akan kafa daya illa an ya dula illa an ya dula alqiyama sai dai tsayuwar limamin ya tsawaita to mutum zai dan daga kafansa haka ya mai da kafansa haka kaman kafansa zai irin tundurmin nan ko kuma ya kumbura ya yi kaman ba kafansa ba wakti ranar rajilaihi an karhanta namiji ya haɗa kafafuwansa wajen sallah saɓanin mace namiji zai buɗe kafansa ne mata kuma za ta haɗa kafanta ne waje ɗaya shine iktirani rajilai waje ala dirhani au gairi fi fanni ko kuma mutum yana sallah ya sa abu a bakinsa yana wasa da shi ko da dirhami ko wani abu وكذلك كل ما يشوش في جيبه an karanta mutum ya sa abin da zai yi motsi cikin ajihunsa au kunni ko hannun rigansa au ala zahari ko a bayansa wa tafkir fi muri duniya an karanta mutum yana sallah yana tunanin duniya karahiya ne wa kullu ma yashghulu an al-khushu'i duk abin da zai shagalantar da mutum gabarin hushu'i cikin sallah an karanta shi na'am البيان نعم.
يعني أن الالتفات في الصلاة وتغميض العينين إلى آخر ما قال هي مما تكره فيها وشرائدها هي ولن الالتفات والتغميض الالتفات بالرأس والبصر لقوله صلى الله عليه وسلم حين سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يقتل فيه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبسملة والتعاون في الفريضة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله يقرا بسم الله الرحمن الرحيم رواه مسلم واحمد وهو مضطرب مسالك البلاد لا يصح الاستدلال به مسالك البلاد البيان يعني أن الالتفات في صلاتي yin waiwaye cikin sallah wata game da ainihi da rinsa ido ila akhiri ma kala zuwa ƙarshen abin da ya ce hiya min ma ya tukurahu fiha yana daga cewa mu da karanta yin sallah da shi wa shawahidu ha shaida da za ta kafa hiya al-iltifatu waiwai wata gamedu da rintsa ido al-iltifatu bin ra'asi waiwaye da kai gabaki daya ka juya kanka wal basari da waiwaye da idon ka liqauli ya sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah yana sa'ala sosai da Aisha lokacin sai da Aisha ta tambaye shi radiyallahu anha Allah tambaye ta Allah Allah ya saka mata da alheri ta tambaye manzo Allah anil sifat fi salati wai wai cikin sallah fa qala sai manzo Allah ce huwa ihtilasun wannan satan shedan ne ihtilasun ya talisu shaytan min salati al-abdi shedan ne yake zuwa ya ja hankalin mutum a lokacin da yake cikin sallah bukhari nisa'i abu dauda ibnu majah sun rawaito wal basmalatu wat ta'wiz fil faridati da yin bismillahi rahmanu rahim a uz billahi min shaitan rajim cikin sallan farilla da hadisi anas bin malikin saboda hadisin anas dan malikin sallaitu halfan nabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan manzo Allah wa abi bakari nayi sallah bayan ababakari wa umara nayi sallah bayan sayyidina ababakar wa usmana nayi sallah bayan usman falam asma ahadan minhum yaqra bismillahi rahmanir rahim ban ji wani ɗaya daga cikin su ya karanta bismillahi rahmanir rahim a cikin sallan farilla ba مسلم أحمد وهو مضطرب حديث مضطرب كما يدك سنكايدا حديث مضطرب هو مسالك الدلال لا لا يصير الاستدلال با كما دليلي ده wannan shine ma'ana wannan hadisin domin malik kaman malik bin anas malik bin anas ya kafa dalilai da yawa da hadisin anas abdullah bin umar umar bin al-khattab juraiju duk wa'annan gabaki daya Aisha kusan mazhaban sauran nan sahabai guda biyar sun fi karfi a ciki to abin da yasa a malikanci kenan ba a bismillah amma kuma akwai hadisin bismillolin da yawa na'am shi yasa shafi'anci a shafi'i ma in baka yi bismillahir rahmanir rahim sallama ta karuwa shi wujuban ne saboda shi ya ce bismillah aya ne daga cikin ayan fatiha yawa to malik kuma ba aya ne daga cikin ayan fatiha ba aya ce a cikin alqur'ani yawa na'am
والكراهة هي مشهور المذاهب نعم وقال ابن عبد البر مم.
وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه مم.
عن مالك أيضا في المقصود في الفوق مم.
عن ابن مسلم مسلمة أن البسملة مندوبة مهم.
لكن وجوبها مم.
بناء على أنها آية Shi kenan, shi kenan, shi kenan.
وعين بن المجمل- Wato ba ƙarya kusa da gida ko?
وعن- وعن نعيم بن المجمل مم.
قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن مم.
الرحيم ثم قرأ مم.
بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال. آه.
يقول إذا قام من الجلوس الله أكبر مم.
ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده مم.
إني لأشكركم صلاة Ka gani? Shi kenan. Sallallahu alaihi wasallam.
النسائي وابن جريمة مم.
ورواه البخاري تعليقا. مم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
اذا قراتم الفاتحه فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم مم.
فانها احدى اياتها رواه الدارقطني مم.
وصوب آه، وصوب وفقه وقب- و- والصواب وفقه. مم. نعم والكراهية هي المشهورة المذهب كراهية شيني مشهور المذهب المالكية وقال ابن عبد البري ابن عبد البري هو تحصيل المذاهب المالك وانا شيني تحصيل مذهب مالك وصحابي لسابنسا وانا مالك ايضا في مبسوط في في فر في فرد an kawo a riwaya na maliku a cikin masuka في الفرد cikin sallan farilla wa ni ibn muslimata annal basmala mandubatan ita basmala mandubiya ce a cikin masabin malikiya kaga akwai ikhtilafat kenan tsakanin maliku da asa sabansa wa ni ibn nafi'in ibn nafi'in yace wujubuha bina'an tana zama wajiba ce bina'an ala anna ayatun al-fatihati in ta zo akan aya ce daga cikin fatiha wa mazhabul shafi'i shine shafi'i ya fito da shi kaga shafi'i almajirin maliku ne amma idan aka samu ikhtilafi ba wanda ya ce wani kaza a baka iya ba ba haka bane saboda Allah ake nufi ga baki ɗaya babu wani abu a ciki sabanin zamanin mun aka samu sabani kawai sai a danna mutum kafirci wanda ba haka abin yake ba ba adalci bane kuma kowa in ya zo ya fito da nashi saboda haske ne kowa da abin da Allah ya sanar da shi to in haka haka maliku shine malamin shafi'i shafi'i shine malamin ahmad bin hanbali amma kuma suna warwaruwa kowa ya tsaya akan hujjansa ka je da na kan je da nawa kuma bai fita daga banga girman ka ba kuma baka ganin girma na babu wannan saboda zalika nurun wanda Allah yake jefa fi kalman yasha wa an nu'aym bin mujmar قال صليت وراء أبي هريرة ما صلى بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقالت بسم الله الرحمن الرحيم ليش بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن سكرت فاتحة حتى إذا ببقى ولا الضالين حريك ولا الضالين قال آمين يتي آمين kaga amma likanci ma nan in ka zuwa dalin liman ba zai ce amin da kansa ba sai dai bari waɗansu ce amin sai dai a karatun sirri in sallar sirri ne to zai ce amin wa ya kulu idza qama min julusi in ya tashi daga zama ya ce Allahu akbar suma kulu idza sallama idan ko suma kulu idza sallama wallazi nafsi bi yadihi in ya tashi daga zama sai ce Allahu akbar dama haka ake yi amma idza sallama idan ya sallama wallazi nafsi bi yadihi yace na yi rantsuwa da wanda numfashi nake ikon sa inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi wallahi na fi ku yin sallah kamannin na manzo Allah Abu Huraira da irin sallar sa ya ce fi kama da sallar manzo Allah idan ka dubi na Usman bin Affan shi ma zai ce wa inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sannan ka dubi na Mu'adh bin Jabal za ga kuma ya saba da wannan sai ce na fi ku sallah na yafi naku kama da na annabi in ka dubi haka sahaban suke daban-daban me yasa haka shine tambayan me yasa saboda ikhtilafu ummati rahmatun eh shine dalili saboda akwai wanda su yi wannan akwai wanda ba su yi wannan ba to anan sai manzo Allah yi wata sallah anan sai nuna wata sallah daban anan sai nuna wata sallah daban anan sai nuna wata sallah daban kuma duk ɗaya ne duk ɗaya ne saboda wannan watakila mutanen gaba za su iya wannan mutanen kudu za su iya wannan mutane sai Allah sai watsa sahabban sai su koma ta wani guri kuma ومالك والنؤمان أحمد كلهم كذا سادي كذا شافعي لولاهم أظلم الأفق ديشو إبراهيم سوى مالك والنؤمان أحمد كلهم كذا شافعي لولاهم أظلم الأفق ده مالك ده أبو حنيفة شين والنؤمان أحمد ده أحمد بن حنبلي كلهم كذا شافعي haka nan imamu shafi laulahumu ba dan wa'annan ba a zalamar ufuku da sasan duniya ya duhu saboda haka daga wannan ya rike sharkan wannan ya rike garban wannan ya rike yaminan wannan ya rike shimala to saboda sami ikhtilafat to za ka kuma kaman kaga abu huraira ya tafi kaga shafi yana kafa dalili da shi da yawa amma kaga maliku bai ce kafa dalili da da shi da yawa ba saboda umar bin abdullahi bin umara shi faƙihi ne amma shi wannan muhaddisi ne abu huraira muhaddisi ne shi wancan kuma faƙihi ne saboda haka maliku ya fi kafa dalili da masu hadisi yasa yake cewa na sadu da sahabbai saba'in ko goma sha a cikin madina amma ban karɓa wani abu a wajensu ba saboda abin da nake bukatan ba irin shi suke kai ba wannan to in ka bi irin wannan mutum bai haɗa ilimai da ɗan yawa haka ba to ba zai iya tahlili ba sai dai ta jefa mutane a cikin bala'i eh saboda karamin fahimtansa da shi zai ta halakarwa kuma yana ganin ya sha ya tsaya kaga wannan kenan kuma a wannan kuma kaga shautu jani ba malike ne ɗari bisa ɗari kama kaga shi kuma ya zo ma ba bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da shi yake tafiya shi kuma ba cewa akwai bambancin ruwayan bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin akwai bambanci kuma shi kuma shi kuma wannan shi wajeni bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yace wannan kayi ta so daya an gafarta maka duk zunubin da ke duniya wanda kai ka haɗa itisalin mimi bil basmalati ya ji ƙarfi a kowane riwaya kuma sai da saboda riwayan ya zo da rantsuwa billahi lazi haka za sami tuhu min billahi lazi haka za sami tuhu min rasulullah billahi lazi haka za sami tuhu min jibril jibril ya ce billahi lazi haka za sami tuhu min israfil israfil ya ce billahi lazi haka za sami tuhu min rabbil izzati ka gani to kuma gashi ba malike ne kuma tsantsa wanda ake targada da shi a wajen tsayuwa ta haka abubuwan suke gudana na'am na'am wan abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza qara'atumul fatihata idan za ku karanta fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa inna ida ayatuha ka gani ruwayan malik shafi kenan darul qudumi wasawwaba wafaqahu ah na eh ruwayan abu hurairah ne ko yawa wa ma wuqufu ala karanta ba الوقوف على رجل واحدة إلى آخر ما قال من المقبولات في قوله عليه الصلاة والسلام وفي النفراوي نقلا عن القرافي من الورع القراءة في التحية خلف الإمام والإتيان بالبسملة في الفاتحة الاتفاق على صحة الصلاة حينئذ النفراوي إن في الصلاة لشغلا متفق عليه أي أن في الصلاة لشغلا عن أي عن كل شيء سواها ظاهرا أو باطنا وقوله عليه الصلاة والسلام أسكن في الصلاة ابن ماجه وقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين رأى أمه تتميز في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود فإن سكون الأطراف من تمام الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها حين سألته عن التلفت في الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي رآه يعبث بلحيته وهو في الصلاة لو خشي قلبك لخشيت الجوارح لخشيت الجوارح وقوله لسي... لسيدنا جبريل عليه السلام حين سأله عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري وحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أكثر الله عليه بوجهه فإذا التفت قال يا, يا ابن آدم إلا من إلى من هو خير لك من حق مني فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك فإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى وتعالى وجهه عنه لأنه عمل ما ينافي الخشوع رواه البزار
وما الوقوف على رجل واحد aiwa mutum a kafa daya ila akhiri ma qala min al-makruhati zuwa karshen abin da ya faɗa saboda abin da yake makruhi cikin sallah fadi qauli alayhi salatu wassalam fadin manzo Allah ya kawo wafin nafrawi sharhan risala kenan naqalan anil qarrafi ya ciro shi daga qarrafi almajirin maliku min min alwara'i yana daga cikin tsantseni alqira'atu fil jahriyati ayi karatu a sallah ta bayyana wa halfal imami bayan liman wal ityan bil basmalati fil fatihati a kawo bismillah a cikin fatiha ittifaq ala sihhati salati hina idin ya halatta sallan tayi hina izin annafarawi nafarawi ya kawo kaga almajirin malikanci ne wato ikhtilaf a cikin malikanci idan ka duba gaba kin zaka samu waɗansu sun ce a yi wasu sun ce a mandubi ne wasu sun ce a makruhi ne wasu ka ce kuma ja'izi ne kenan bayan malikancin dama idan mazhaba ta kawo abu to kuma sai a karɓi wa'inda Allah ya buɗa musu a cikin mazhaban su kuma me suka gani eh ba za a ce ku yara ne ba za a saurare ku ba ba a yin haka a me ka gani abin da Allah ya nuna maka ko Allah bai nuna mun ba wannan shine amana baya nunawa dan an karantar da kai ilimi kuma an fika komi da komi kenan ni dai ina kan abin da Allah ya fahimtar da ni kai kuma ne ka fahimta to haka masaba suke tafiya inna fi salati la shuglan sallah yana da shuguli da yawa muttafaqun alai bukhari da muslim sun rawaito ai inna fi salati la shuglan an kulli shay'in siwaha sallah tana da shuguli an kulli shay'in akan kowane abu siwaha sai dai wannan ta zahiran aw badinan ko zahiri ko badini wa qawlu alaihi salatu wassalam da faɗi manzo Allah uskun fi salati ku nasu cikin sallah ibnu majah rawaito wa qala sayyidina abubakarin abubakar siddiq ya faɗa yana ra'a ummu ruman lokacin da ya ga ma'aikiyar saida aisha ita ce ummu ruman ta tamayil fi salati tana kaiwa ta kawo cikin sallah ta tamayil fi salati sani ta rasul sallallahu alaihi wasallam ya kudu sai ce naji manzo Allah yana cewa idza qama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah falyuskin aqrafuhu ya natsar da gabansa la tamayil tamayil yahudi kar ya dinga rangwadi kamar yadda yahuda suke fa inna sukuna atrafi min tamamis salati gabbanka su tsaya waje daya yana daga cikin natsuwan sallah cikin sallah mulhikum ihya'ul ulumina gazzali kenan wa qawlu alayhi salatu wassalam da fadin sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radiyallahu anha hina sa'alatu lokacin da tambaye shi anil talaffuti fi sallati akan waiwaye cikin sallah ya ce o itilasun sata ne ya talasu shaydani min salatul abdi wanda bawa shaydan yana sa shi sata a cikin sallansa da wannan waiwayen bukhari ya rawaito wannan hadisi wa qawlu al-islam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li rajulin alladhi ra'ahu ya'busu bilayhi yace manzo Allah ya ga mutum yana sallah ne yana wasa da gemun sa ko sai yana sallah fa qala sai manzo Allah ya ce law hashiya qalbuka da zuciyarka ta ji tsoron Allah la hashiyat jawarihuka da zu da gabbanka ma sun nasu ma'ana sallan bai cika ba kenan saboda wasa wa qawlu sayyidina jibril da fadin sa sayyidina jibril alaihi salatu wassalam hina sa'aluhu an lisan ya tambaye manzo Allah qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa an ta'budallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah wannan maratib ne uku a gurin an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah maratib uku ne wannan wannan an tabbata ka annaka tarawih yana da bala'in wahala yana da bala'in wahala sai mutum ya kai ni haya ya ƙari a cikin Allah tukuna zai iya yin sallar haka eh ka kaman sallar urwatu bin jubairi urwatu bin jubairi ne ya ji ciwo jikan sai na ali bin abi jikan sai na babakar ne dan asma'u ne sai ya ce da aka ce za a yanke masa kafansa a bashi magani ya sha ya ce ma'adallahi Allah ke a barin yana sallah a zuwa yanke kafa yana sujudi aka yanke kafan bai sani ba saboda khushu'i to kaga wannan shine an ta'budallaha ka annaka tarahu karewa kake sai da aka yanke kafan yana sujudi bai sani ba wannan shine ta ko mu sallamu sauro ya zo ya wuce ta udan ka idan wuyan daya ka kyale shi na biyu ka kyale na uku idan taba hancin ka ya kai ma duka saboda ka sani saboda haka ba ba a samu wannan ba to muraqaba da mushahada shi ake nema an ta abdullah ka annaka tarahu ya zama ka annaka tarahu idan ka ga Allah cikin sallan ka to yayi an gama komai in baka gan shi ba to shikenan muraqaba an an tukaddira annahu yaraka to ka kaddata Allah yana ganin ka to ya zaka ka kaddata Allah yana ganin ka sai kaddata duk dakin kayan aikin Allah ne saboda haka akwai abin da ka uya saboda haka satellite yana kallon ka kenan to wannan satellite din da karanta yana kallon ka ana kallon ka kuma a wani guri to kada ta gaban babban wani abu ne babban mutum ne misali to Allah ne to in ka karanta hakan to ka samu muraqaba su gura kenan don kana yin hakan kai kanka zaka a ce ana maka jarabawa ne karka fadi ka san haka ne yana kai saboda karka fadin amma kana sallah ne kana ganin ka iya saboda haka ba wanda zai saboda haka baka samu abin da ake bukata ba Allah ya kiyaye shine muraqaba fa illan takun tarahu idan baka ganin Allah fa ina yaraka to kada tashi yana ganin ka kuma yana ganin ka wa hadith Jabir radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce idza qama rajul ila salati idan mutum ya tayi zuwa ga sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhihi haka ne haka ne duk lokacin da ka zo sallah kana ubangiji yana ganin ka kuna kuna gaba da kuna gaba da gaba ne gaba da gaba ne kaga kuma lamarin abin gini kake kallo ko to Allah yana gabanka wa fi qubala cika Allah gabanka Allah ne yake tsaye kaman haka eh to shine aqbala Allahu alaihi bi wajhihi fa idza altafata idan ka waiwaya qala sai Allah ce ya ibnu adama ya kai dan adam ko man man taltafitu ilai ila man taltafit wajen wa kake waiwayawa eh bayan gani ila man wa khairul laka minni kana waiwayawa ne zuwa wanda yake alheri fiye da ni eh haka ne ko a ƙadil ilayya ka fuskance ni sai zan tafi ta saniya idan ka sake wayewa na biyu ƙala misal zalika ubangiji ce wajen wa kake wayewa sai zan tafi ta salisa in ka wayewaya sau uku sarrafa Allah tabaraka wata'ala wajen wa anka sai Allah ya ce to ka dauki abin da ka dauka eh tunda ba ni ne manufanka ba eh kai kaga an faɗi kenan to wannan ake neman haka har wajen alwala haka ne lanahu amalun ma yunatil khushu'i wato aiki ne ma yunatil khushu'i wanda yake kore khushu'i in ka tsaya kuma yake tabbatar da khushu'i idan ka zo kai alola ba kai magana da kowa ba to akwai mala'iku duk addu'a ake maka a lokacin har ka gama addu'a ake maka amma kai magana daya mala'ika ɗaya zai tafi in ka sake magana na biyu mala'ikan na biyu zai tafi in ka sake na uku shi kenan sai kai kayanka aikin banza kayan dai amma ba ka samu abu wayannan suna tsaye ne suna maka addu'a komi na addini yana da ma'ana e komi shi yasa da ga iyayen mun suna alola bayan natsuwa ba za su yi magana ba sai sun gama e to yanzu da aka ce ilimi ya fi ƙarfi sai aka rusa nasu sai aka kawo na kana yi ma kana hiran bawar duk abin da Allah zai yi kenan ko هذا يعني الله يجي نعم بسم الله
أصل وقال الشيخ رحمه الله تعالى للصلاة نور عظيم تشرك به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون إذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله عز وجل بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم التقدير والتسبيح والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات
فصل malamin yana cewa fasli Allah masa rahma lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girma lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girma to shirku bi qulubul musallin wanda da shi ne ake haskaka zukatan mai sallah wala yanaluhu illa al-khashun ba kuwa ke samu ba sai khashi'una masu tsoron Allah shine inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa dhikrullahi akbar as-salatu tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hani ga barin alfasha da munkari ko me yasa saboda bai za ta ta ila salati idan ka tashi zuwa ga sallah fa fariq qalbaka min ad-dunya ka kawar da zuciyarka ga barin duniya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya wasta gilmin muraqabati maulaka ka saurari abin da muraqaban ubangijinka ka zamo zaka je za ku yi munajati ne da ubangiji ya kira ka ne ka ta san mahadara ne na ubangiji zaka je ku yi munajati ne shine wasta gilmin muraqabati allazi tusalli li wajhihi wanda zaka yi sallan dan shi wata ka kadarta anna salata abin da ake nufi da sallah khushu'un wa tawadu'un lillahi kaskantar da kai da da tawazu ga Allah azza wa jalla bil qiyami da tsayuwa wa ruku'i da ruku'i wa sujudi da sujudi wa ijlalin da ganin girman Allah wa ta'zimin da girmamawa bi takabiri Allahu akbar wa tasbihi da tasbihi wa zikri da ambatan Allah fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallanka fa innaha azamul ibadat daga cikin mafi girma daga cikin ibadu kaga akwai idan ka tsaya ka ce Allahu Akbar ma'anansa Allahu Akbar kullu ma shi wallahi rafaltu duk abinda ba Allah ba na jinkirta shi shine ma'anan Allahu Akbar ma'anan faɗanka kare zamo ƙarya kar ka ce Allahu Akbar an ka dinka yana wani guri ƙarya kai ƙarya kai ma'anansa kullu ma shi wallahi rafaltu duk abinda ba Allah ba na mai da shi baya shine ma'anan Allahu Akbar to shine anan yake gaya maka wasu bin muraqabati maulaka al-jisr bi wajhi sai ka saurara sai ku fara magana da Allah magana ke fa tsakanin abdu da rabbu alhamdulillah sai Allah ce hamadani abdi rabbil alamin sai ce asna alayya abdi maliki yawmiddin haka iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai ce majadani abdi iyaka na abudu sai ce sa'alani abdi wa iyaka nasta'in haka da ku dinga yi da ubangiji kana faɗa yana faɗa kana faɗa yana faɗa kana faɗa yana faɗa kuna shine ma'ana almusalli yunaji rabbahu ai in baka san haka ba kuwa to kana zuwa ne kana dungurawa eh kana zuwa ne kana dungurawa kuma baka yi sallan tashin kiyama ka baka ce masa wallahi kai jahili bane amma ka san da kake kake neman kuɗin ka ka sani wannan ne ba za ka san yadda za ka yi ka bi shi ba to wannan shi ne to ka ga kenan ashe idan kuma ka zo yin sujudi sujudin hawa biyu ne akwai sujudi alal bisadi akwai sujudi alal ardi wannan ke ana ce masa hilaful aula hilaful aula wanda ya sujudi a dandanin kasa ya fi wanda ya sujudi a kan taburma domin ai kana son ka nuna wa kanka kai walakancece ne ba komai bane a wajen Allah sai kai a kan kaza mana fiha fiha fiha menene Allah ke cewa eh minha halaknakum shine mana da shi na halice ku saboda haka ubangiji ka gani saboda babu kaskanci a duniya kaman a durumu zakan mutum a ƙasa to da kanka durmuza ka nuna kai ba komai bane ma'anarsa kenan ma'anarsa kenan duk abun ana yin sa ne hiyal amma akwai ma'ana hiyal amma akwai ma'ana na'am
البيان na'am يقول رحمه الله تعالى nعم إن صلاة القبر لإشراك ال- لإشراك أنواع المعارف nعم وانشراح القلوب nعم ومكاشفة الحقائق نعم.
وتفريغ القلوب فيها من الدنيا وما فيها na'am والإقبال بالجسم والقلب على الله تعالى na'am واستقبال الجوارح بمثله عمن سواه تعالى nعم إذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم na'am إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة مقبلا على الله بقلبه وسمعه وبصره نعم.
انصرف عن صلاته Mm.
وقد خرج من ذنوبه كيف اليوم ولدته أمه هكذا العبد ليس يصلي الصلاة لا يك- لا يكتب له سجود سجود- سجود الصلاة سلسها ولا خشوع.
وشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما على.
على رواه أبو داود نعم.
والنسائي.
نعم وصلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء من الدنيا وغفر له ما تقدم من ذنبه وابن أبي الدنيا في المسنة Mm.
قال أبو هريرة رضي الله عنه م.
في شأن تطهير الصلاة للعبد ظاهرا وباطنا Mhm.
وتنويرها له م.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Mm.
أرأيت لو أن نهرا من ببال أهلكم.
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات نعم.
هل يبقى من ذنوبه شيء؟
من درنه هل يبقى من درنه شيء؟
Mhm.
قالوا لا يبقى من درنه شيء قال قال كذلك مثل الصلوات خمس الخمس يمحو الله بهن الخطايا Mm.
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي Mm. نعم البيان يقول رحمه الله شيء ينفع إن الصلاة سبب لإشراك الأنوار المعارف shi sallah shine sababi na hasken na haskaka hasken ma'arifa haskaka hasken ma'arifa wan shirahil qulubi kuma zuciya ta budu wa mukashafatul haqaiqi kuma ka gane haƙoƙin Allah abubuwan da ubangiji yake nufi cikin lamari bi tafrijil qulubi a karkade duk abin da ke cikin zuciyanka min duniya na ga duniya wa ma fiya da abin da duniya take ciki wal iqbalu bil jismi zaka fuskanci ubangiji ne da jiki wal qalbi da zuciya ala Allah zuwa ga Allah was iqbalul jawari gabobin kama duk kamar da su biyi amman siwahu ta'ala ka karka shagala da wani in ba Allah ba shine ma'anansa domin anan ne malamai suke cewa duk wanda ya ce azumi ya fi sallah ma ya yi shirka in ka ce zakka ya fi sallah ka fit- ka fita daga musulunci ba a haɗa komai da sallah saboda ita sallah jami'atun ne ita ta hada zakka azumi ko zakka azumi hajji shahadatu Allah la ilaha illallah sallah ne kawai ta hada wannan amma duk sauran ibadat in ba wanda ya hada wannan sai sai ita masalan idan mutum yazo zai yi sallah farko zai ce Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ko zai fada Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kaga shiga ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga shahadatu an la ilaha illallah ta shiga shine bidayatul islam ko ashhadu an la ilaha illallah sai ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka fara da aikin haji wannan tsayuwan tsayuwan arfa kenan jefa hannunka Allahu akbar kana da shi jifin ramla kenan ka jefi shedan eh jifan shedan kenan sannan sai ka yi Allahu akbar sa'i kenan eh sunan Allahu liman hamidahu marwa kenan haka a sallar shi ke dauka wannan sannan rashin cin abincinka azumi yin tsarkinka zakka shi kadai sallah shi hada wannan shi kadai ya hada wannan ba wanda ya hada wannan sai sallah eh to saboda haka babu wani abu shi kana yin sa duk abubuwan guda biyar din gaba daya ya nannaɗe shi kadai ya bayar sallah ce take da wannan shi yasa babu wani abin da ya kai ta balle ya wuce ta na'am فلذا جاء في الحديث هذا نيغو يازو cikin hadisi idza qama al-abdu ila salati al-maktubati idan bawa ya tashi zuwa ga sallah wanda aka rubuta muqbilan ala Allah bi qalbihi wa sam'i wa basrihi zai fuskanci ubangiji ne da zuciyarsa da jinsa da ganinsa in sarafa an salati in dai yayi haka to zai juya ne gaba da sallan ya gama kenan wa qad kharaja min zunubi kalima waladatu ummu ya fita daga zuluminsa kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi innal abda shi bawa laysa li salatan wallahi yana sallah sallah la yuktabu lahu sudusa ba a rubuta mishi ko ɗaya ko shida daga cikin goma wala ushura kai ko ɗaya daga cikin goma a ɗauka a rubuta shine ushuru kenan ɗaya daga cikin goma wa inna ma yuktabu lil abdi min salati ma gafala minha za a rubuta masa ne yayi sallah amma rashin damuwa da Allah shi yafi yawa haka za a rubuta ma kaga bai samu shida ba balle bai samu ma ushiri ba ɗaya daga cikin goma bai samu ba kaga ma gafala ma akala min ha abin da iya hankalinsa ya bashi abu dauda wannan sa'i man sallah raka ta ni wanda ya sallah raka a biyu walam yuhaddis nafsahu bi shay'in bai yi maganan zuciya da wani abu min min duniya daga duniya gusar lahu ma taqaddama min zabi an gafarta masa zunubinsa wa qala abu hurairah radiyallahu anhu fi shani tadayyir salati lil abd abu huraira ya faɗa cikin tsarkin sallah da bawa zahiran wa baɗinan watan wiriha da haskakawa lahu gare shi yadda zai haskaka sallah ko zuciyarsa ya ce sami rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzo Allah yana cewa a ra'aytum ku bani labari mana ku law annana hada dibaji ahadikum a ce kogi ne a kofar ɗaya daga cikin ku yattasilu fi kulli yawmin hamsa marratin a kowane rana mutum ɗaya yana yin wanka sau biyar saboda kogin a ƙofar gidansa yake hal ya buƙa min darmihi shay'un shin za a samu wani dauɗa a jikin shi kalu suka ce la ya buƙa min darmihi shay'un ba za a samu ba kala sai manzo Allah ce kadhalika misal salawatil hamsi haka nan sallah biyar in ka tsaya akan yanda ake yamhullahu bihin al hadaya ana share maka zunubanka ne ba za ka samu dauɗa a cikin ka ba bukhari muslim tirmidhi ne sai sarwato na'am وأن المصلي مأمور أن يعتقد أن صلاته بقيامها وركوعها وسجودها خشوع وخضوع واستكانة لله عز وجل وأنها بالتكبير والتسبيح والتحميد إجلال وتعظيم له سبحانه وتعالى ولذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن وخلق فيها ما لا عين رعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال له تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثلاث مرات
وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما الصلاة تمكن تمكن وتواضع وتضرع وتلاوم وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم ومن لم يفعل فهي حدث فهي حدث إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشكرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى إذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمنتقى عظمة ولا حيبة فما قيمة قيمة ذكرك أبو داود أبو والترمذي داود والترمذي وأن المصلي مأمور أن يعتقد أن صلاته بكيانها وركوعها وسجودها خشوع وخضوع واستكانة لله عز وجل shi mai sallah an hore shi ya yi itikadin sallan sannan tsayuwansa da ruku'i da sujudi da hushu'i da tawadu da istikanatu istikanatu lillahi azza wa jalla neman mazauni ne tsakaninsa da rabbul izzati istikana bittak wa anna bitakabbur ana neman mazauni ne a wajen Allah bitakabiri kabbara tazbihin tazbihin tahmidin godiya ijlalan saboda girman zatin Allah wata aziman lahu da girmama Allah subhanahu wataala faliza saboda haka ruya an ibn Abbas an kawo ruwa daga Abdullah dan Abbas kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace lamma khalaqa Allahu jannata adani lokacin da Allah ya halicci jannatul adani wa halaka fiha ma la wa khalaqa fiha ma la aynun ra'at ya halitta a cikin gidan aljanna ma la aynun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzun sami'at kunne bai taba ji ba wala tsara ala qalbi basharin zuciyan wani kuma bai taba tunanin abin da ke ciki ba kala laha sai Allah ya ce wa aljannan takallimi to ki magana yanzu ba kala ya tace qad ablahal mu'minun mu'minai sun rabauta suwaye alladina hum fi salatihim khashi'un wanda suke hushu'i cikin sallan su sun samu abin da ke tare da ni sai da ta faɗa su uku wa kala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya faɗa fil hadisi cikin hadisi innamas salatu sallah ta- ta- tamaskunun wato mazauni ne wata wazon kaskantar da kai ne wata daru'un da kaskantar da kai tawazon kaskantar da kai tadarru'un duk kaman kaskantar da kai da iya roƙo tadarru'un ko tadarru'i ilallah na babban badanci shine tadarru'in yawa wata lawumun da kuma kai kanka ka dinga zargin kanka wata naddumun kuma ka yi nadama ma abin da kake aikatawa mara kyau ga ka ka zo gaban ubangiji lokacin da za a yi wata bau ya daika sai ka sanya hannayenka wata kula ka ce allahumma allahumma allahumma ka- sai ka dinga faɗan allahumma allahumma faman lan yaf'al wanda bai haka wa faye hidajin shine ma'anan allahu akbar allahu akbar allahu akbar ma'ana allah ka ji ni allah kaza allah kaza allah kaza shine ma'anansa wallahu alam الترمذي إنما فردت الصلاة أن بدلت صلاني وأمر بالحج أن يهرود حج والطواف الطواف وعشرة المناسك أن أن سند مناسك الحج لإقامة الذكر لله دمع تيد ذكر الله تعالى فإذا لم يكن في قلبك للمذكور idan bai zamo cikin zuciyanka an samu abin amato allazi wal maqsud shine abin nufi ba wal muntaka azamatun da tsarkin girmamawa wala haibatun ko kuma kwarjini fama kimata zikirka to kuma me me kiman ambatanka ka ambaci abin da baka ganin shi da girma babu babu babu wani babu wani abu domin da sallah da aikin haji duk ai a asajju wal ajju babu abin da yafi aikin haji kaman asajju wal ajju ma'anansa Allahu akbar labbaik Allahumma labbaik innal hamda ka daga murya wajen kiran Allah to wannan babu babu hajjin da ya kai wannan wanda aka fi daga murya kuma aka zubar da shi as-sajj wal ajj sai ce to shikenan in sallah an yi shi ne dan kai zikiri hajji ma an yi shi ne dan kai zikiri ashurul manasik shi ma an yi shi ne dan zikiri waskurullaha ka zikri aba'ukum aw ashaddu zikra an yi aikin haji ne saboda zikiri ya yi yawa a ku yi yawan zikiri to in kai kuma baka ganin girman wanda ka ambata ya zama aikin banza eh ka yi kenan kawai rebul kana kiransa shirme ne ba shine a cikin zuciyanka ba na'am نعم وقال إنكارا على أهل الوسوسة صلى الله عليه وسلم Mm.
هكذا أخرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل gaskiya ne حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم shikenan لا يقبل الله صلاة امرئ لا يشهد فيها قلبه كما يشهد بدنه ya وأن الرجل على صلاة دائمة mm.
ولا يكتب له أشرها إذا كان قلبه sahi allahiya يعول منه gazali الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال مم.
إذا صليت فصلي صلاة موجه صلاة رواه ابن موجه.
ماجه فلذا- ولذا وجه المصنف رحمه الله تعالى الكلام إلى المصلي آه، إلى- قائلا مم.
فحافظ على صلاتك مم.
فإن أعظم العبادات نعم كما أمر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مم.
حافظوا على الصلوات والسل- والصلاة الوسطى مم.
وقوموا لله قانتين مم.
قال نبيه صلى الله عليه وسلم مم.
الصلاة عماد الدين مم.
فمن تركها فقد كفر مم.
محمد بن نصر مم.
المروزي مم.
وأول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته مم.
فإذا صلحت أفلح وأنجح مم.
وإن أفسدت فقد خاب وخسر فقد خاب وخسر رواه والعياذ بالله.
الترمذي وغيره وقال in kana ala ahli waswasati wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ne akan masu waswasi a wasu waswasi abinda aka faɗa ba su yadda ba yace to haka za abinda na faɗa muku nan kenan haka za akhrajat azamatullahi min qulubi bani isra'ila yin ambaton Allah ba ganin Allah a cikin zuciya ba ganin haiban Allah a cikin zuciya wannan shi ya fitar da girman Allah a cikin zuciyar banu Isra'ila hatta shaidat abdanuhum har jikinsu ya yi shaida wa gabar kulubun zuciyarsu kuma ta shiga duhu la yaqbalu Allahu salata imran Allah ba karban sallan wani mutum la yashhadu fiha qalbu kana sallan zuciyarka ba ta sallah eh kana sallah ne da gangan jikinka zuciya ba ta sallah Allah ba ya karba kama ya shadu badanuhu kamar yadda jikinsa ta shaida haka ya kamata zuciyarka ta shaida ka zo sallah da jiki to zuciya ma ta yi sallah shikenan amma ka zo sallah ne a nufinka zuciyarka tana wani wa kalbuka tilka'a shay'an akhar wa jasmuka amama Allah la tuqbal wa anna rajula ala salati da'imun idan ka hada as-salatu wal jismu in ka hada al-qalbu wal jismu mutaqabilul lahi kana fuskantar Allah ne da ji- to shine allazina fi salatihim da'imun shine da'imun wannan shine ake sallah sallan zahiri da batini kenan eh zahiri da batini wannan sai an koma sufanci in ba haka ba yana wahala eh a sufanci ne zaka yi sallan ka ba da wannan ya baka daidai saboda sallan sufanci ba sallan zahiri ba ne sallan zahiri abin da yake kankarewa jawarihu eh, hatsayar jawarihu sallan batini yana kankare hatsayar batin wa zahiru maslan ka zo za ka yi sallah ka san cewa eh yanzu ma kana gaban ubangiji ne amma kana sama ta daya Allahu akbar duk munajatin da za ka yi kana kana kana sama ta daya ne kana aikin mala'iku ne kana yin ruku ka koma sama ta biyu ka san zuciya ne ka san zuciya tana ta'alliki da zahiri kenan ka dawo sami Allahu liman hamidahu kana sama ta uku ka san kar- zuciyarka ta san abin da kake yi kaga zuciya ba ta rabu da sallan ba kenan kana sujudi kana sama ta hudu kuma a sa- sama ta hudun nan mala'ikun sujudin su aikin su kenan har tashin kiyama ka dawo ka zauna kana sama ta biyar kana tare da mala'ikun sama ta biyar kenan su kuma aikin su kenan ba su sake ba ka koma sujudi kana sama ta shida mala'iku sama ta shida aikin su kenan ba su sake ba ka dawo da ka tashi yunkurin nan to kana sama ta bakwai to wannan shine zahirinka mutaqabilul batini zahirinka mutaqabilul batini in baka san sallah a haka ba to zai wuya ka samu allazina fi salatin da'imuna yana da wahala to wa'innan sanin shine zai baka zahiri da batini sai ka cire natija shine aka aka samu natija Allah ya bamu Allah ya taimake mu na'am wa wala yuktabu lahu ushruha in mutum bai sallah haka ba to baya samun ɗaya cikin goma na lada eh iz- iza kana qalbu sahiyan domin zuciyarsa ta zama rabkananniya ce lahiyan kuma mai wasa sahiyan lahiyan eh mai wasa ce ihya ul ulum al gazzali kenan wallahi ya sahu nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah yayi wasiya kala ce wai za sallaita idan za ku yi sallah fa salli salatal muwaddai ku yi sallan ban kwana sallata man lan yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan sallan da in kai kar har abada kana ce ka sake ba ta yi ba eh to shi ake so kai to ya za ka yi ka yi ta in baka san ta ba to kuma wa hana ka ka nemi sanin ta wannan shine ka faliza saboda haka wajjahal musannifu mai talifin ya kawo wannan inna salata nurun azimun tushruqu bihi qulubul musallina wala yanalu illa al khashi'una abin da yasa ya kawo kenan saboda wannan magana na sufanci ne daidai wannan gurin akan sufanci ne to amma kuma gashi ya kawo ta nan to ya za a gane eh rikicin kenan Allah ya ba mu sa'a na fahatiz ala salatika ka kiyaye sallanka haka ne ko fa yana azam da ibada ce ita ce mafi girman ibada duk komi da azumi da zakka da hajji duk a ƙasa aka bayar amma sallah sai da aka gaici manzo Allah eh sai da aka gaici manzo Allah tukunna aka bashi duk komi gaskiya ne amma shi yasa ba abin da annabi ya zo da shi kaman sallah babu abin da manzo Allah ya zo da shi kaman sallah shi yasa su malamai suke magana to shin da Isra'il da manzo Allah yi da ranar da aka yi manzo Allah wanne fi wasu suka ce isra'in da manzo Allah yi ba abin da ya kawo kamar wannan wasu suka ce a ta yi ba isra'in ba wanda ya kawo sallan ya fi sallar Eh, wanda ya kawo sallan samuwansa ya fi domin dan shi aka bayar eh to ashe da shi bai fi abin ba da ba za a bashi ba cin abin ne yasa aka bashi domin mutum baya ba a baka abin da baka kai abin a baka kyautan abin da ya fi ka sai dai ka ji abu wannan ilimi ne kuma na sufanci shi ma na yi magana a kai ba kowa ne zai gane da wuri ba wanda suka ji su yi haƙuri in suna neman tambaya kuma su rubuto kama amara subhanahu wata'ala fi kitabil azizi kamar yadda ubangiji ya yi horo a cikin littafin sa mai girma hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin ko salatul wusta ku kiyaye salatul wusta wa qumu lillahi qanitina ku tsaya wa Allah kuna masu ba da kanku wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin sallah shine ginshikin addini fa man taraka faqad kafara duk wanda ya batta ya kafirta awwalu ma yuhasibu al-'abdu yawm al-qiyamati farko abin da fara hisabi ranar tashin kiyama min amal al-insani salatu daga aikin mutum sallansa fa idza salahat idan ta kubuta aflaha wa anjaha ya ya kubuta ya tsira wa in fasadat idan ta faci fakar haba ya taje wa hasira kuma ya yi hasara tirmidhi ya rawato ga yari da wannan sa قال رحمه الله تعالى نعم.
ولا تترك الشيطان يلعب ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك Mm, حتى يتمس قلبك mm, ويحرمك من لذة أنوار الصلاة mm, فعليك بجواب الخشوع فيها mm, فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر mm, بسبب الخشوع بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله فإنه خير المستعان. wala ta tarki shaidan ya lawo bi kalbika kar ka bar shaidan yayi wasa da zuciyanka wa yashghuluka an salatika ya shagalantar da kai cikin sallar ka gabarin Allah hatta ya dimisa kalbaka har ya shafe zuciyarka wa ya harimaka min al-ladatil anwari salati ya hana ka jin dadin hasken sallah saboda manzo Allah ya ce waja'ala qurratu aini fi salati to ya zaka yi ka san haka ya za ka yi ka san haka sanin alhairan da suke cikin sallah shine in kana yi zaka ji daɗi ba wai an takura maka bari ka yi korabo ba a ya kamata ka zo a lokacin za ka ji amma ba kowa ne yake ji a lokaci guda ɗaya ba sai ka bi abun bidikka tukuna za ka ji in kai sujudi wani lokacin ka ji kamar ma me zai faru za ka dinga ji amma kuma wani lokaci baya daɗewa gwargwadon ƙarfin mutum gaskiya eh baya daɗewa ka za ka ji kamun aiki na'am wai shukurka an salatika ta yi nasu kalmaka wai har maka min lazata anwar fa alayka bi dawamin khushu'i ya kamata alayka bi dawamin khushu'i ka dawama cikin khushu fiha cikin sallah fa innaha tanha anil fahsha'i domin yin haka khushu'i yana hana ta yin alfasha cikin sallah kaga ai an ce maka alfushu wal munkari alfushu yana baka me ashahawatu almunkar kuma yana baka me a karatun jiya alfushu me yake baku almunkaru a shahawatu almunkaru kuma fa albagayu shine ya haɗa maka wancan gurin da ah, yadda shi yake shiga jikin ɗan adam ta waje uku a shahawatu wal gabagu wal hawa ko to shine ya- fa inna tanha anil fahsha'i idan kana sallah to zai yanke maka sha'awa idan kana sallah zai yanke maka albagayu eh shine inna salata tanha anil fashai sai ka san sallah idan ka yi haka ta yanke maka wannan to abin da za ta baka to ta baka abin da ake bukata ne abin da ake bukata shine za a ga sallanka tana yin kyau sallanka tana yin kyau duk mutumin da yake sallah ya ga sabon Allahnsa baya ragewa to sallah ba ta karba mizanin kenan eh idan mutum yana ciwaciwa ne makaryaci ne fasiki ne inda ya ga yana sallah ya ga yana aikata wannan to sallah ba ta karbuwa ba a ce kuma ya bari ba ya ci gaba za a gamu ya ci gaba za a gamu kada ce zai bari sai ranar da ta yi daidai a ba za ta yi daidai ba matukan ka bari kuma ka sake koma baya ka ci gaba da yi a hakan kana dan duk nunun eh a dinga dan duk nunun sallah hakan dai بسبب الخشوع فيها سبب tsoron Allah ciki fasta'in billahi ka nemi taimako wajen Allah fa inna khairul musta'an Allah shine mafi Allah khairin mafi cancanta ko mafi kyautu mafi kyautuwan neman taimako na'am na'am يعني أنك إذا قمت إلى الصلاة وتركت الدنيا وما فيها ولا ظاهرك وصرفت عنها جوارحك الظاهرة والباطنة وعمرت وعمرت قلبك بخشية الله وتقواه واعترفت له بالعبودية وبما أغدقها عليك من النعم الظاهرة والباطنة وإحسانك إليه وإحسانه إليك وعصيانك له وإمهاله لك حالت بينك وبين ملاعبة الشيطان بقلبك وتصرف وتصرفه بلبك وإشغاله لك عن صلاتك وطمسه لبصرك وحملتك وحملتك على الذراع من الفواحش فواحش وقوتك وقوتك وقوتك على عن التباعد من المنكرات فإن- إن أنت فإن استع- أس- آه.
فإن استعصت نعم.
فإن استعصت عليك فنفسك فاستعن بالله نعم.
تعالى بها آه. فإنه خير المستعان نعم.
قال لك في كتاب العزيز. نعم.
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم ولذكر الله أكبر نعم
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسعون لو كانوا يعلمون ونبهك نعم.
نبيك صلى الله عليه وسلم في نعم.
حديثه الشريف مم.
ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء الفحشاء والمنكر لن يزداد من الله إلا بعدا الله يكرم والعياذ بالله.
آمين.
ومنه التوفيق بالاستعانة بالاستعانة وعلى الثقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو نعم المولى ونعم النصير آه. نعم yace yani annaka idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa ga sallah wa tarakta dunya wa ma fiha ka bar duniya da abin da ke cikin duniya ko wa ma wara zaharika da abin da ke bayan ka wa sarrafta anhu jawarihuka ka juyar da gabbanka az-zahirata da batinat da zahiri da batini wa amarta qalbaka bil hishatillah ka raya amarta ka raya qalbaka zuciyanka ko bi hashiyatin lahi da tsoron Allah wata kawahu da tsoron Allah dai ko wa tarafta lahu bil ubudiyyati kai masa kai mata ikirati da bauta wa bima agradaka alayka min an-ni'am da abinda aka zuba maka nan daga ni'imanta az-zahiratu zahiranta wa batina da batina wa isanihi ilayka da kyautata da kyautata da ubangiji ya yi maka wa isabatika ko isiyanika lahu da sabon da kake masa wayan halihi laka da ubangiji yanda ya jinkirta maka halat bainaka wa baina mula'abati shaytani ya tsaya a tsakanin ka da tsakanin yadda shaytan zai yi wasa da kai bi kalbika da zuciyanka wata sarrufi da da jujjuyawansa ko bika da kwayan hankalinka wa ishgalika da shagalanka laka gare ka ani salatika gabanin sallanka wa wa damsihi libassarika da shafi idanuwanka wa hamalatka alal firari ya dauke ka ya guda ya guda ya nesantar da kai min alfawashi daga alfasha wa qawwatka ya kau- ya karfafa ka an taba'udi min almunkirati kai ne tsakaninka da dukkan wani abinci fa inistas ak- fa inis tas ta'asta alaika nafsuka duk lokacin da eh, ya- ya nesantar da kai ga dukan sabon kanka fasta billahi ka nemi tsari ga Allah halikiha wanda ya halicce ta fa inna maharul musta'an domin shine fiyayyen mai taimako fa qala laka ya faɗa maka fi kitabi a cikin littafin sa al'azim mai girma wa qimin salata ka tsaye da sallah inna salata tananil fashai sallah tana hani ga barin alfasha wal munkari da abinci wala zikrullahi akbar in an hada zikirin Allah shine yafi girma law kanu ya'lamuna ina ma mutane sun san haka wa nabbi haka nabiyuka manzon ka sallallahu alaihi wasallama ya fadakar da kai ki hadisi sharifi a cikin hadisi madaukaki wa man lam tanhu wa man lam tanhahu salatahu anil fashai duk wanda sallarsa bata iya hana shi yin alfasha ba wal munkari da abin ƙi lam yazzad min Allah illa budan ba bai ƙara kusanci da Allah ba sai nisa wal iyaz billahi muna neman tsari ga Allah wa minhu tawfiq Allah ne muke neman tawfiki da shi wa bil isti'anatu muna neman taimako alai tukulanu kuma mun dogara gare shi wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai ga Allah wa ni'mal maula ma dalla da wannan majibancin lamarin mu wa ni'mal nasir ma dalla da mai taimakon mu shine Allah Allah ka taimake mu alhamdulillah